الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا عشرين شدا قوة صفر hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 14 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallaci babban masallaci na jibuis da ke wannan karamar hukuma ta kumbotso a cikin wannan unguwa ta tudun maliki domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala inda muke dan bibiyar sharhi da karin bayanin ashek fauzan rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na bakwai a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi karasa karatu ne na gabar da ainihin wato malam ya mana bayani akan me ake nufi da bid'a inda ya ce ma kana min al-ibadat aw al-i'tiqadat aw al-aqwal wa laysa alayhi dalilun min al-kitabi was sunna wato bid'a shine duk wata ibada duk wata irin aqida duk wata magana wadda ba ta da dalili daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ibada ta zama bid'a wannan aqida ta zama bid'a wannan magana zikiri ne ko waninsa to ya zama zikiri na bid'a tunda babu dalili a cikin alkur'ani ko sunna a kansa inda malai ya kawo mana hadithin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad da kuma ruwayar man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad da kuma hadithin wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala waɗannan hadisan wato hadisai ne waɗanda sun ƙwanƙwashi kan bid'a ƙware da gaske sun rushe ta sun nuna rashin ainihin karɓuwarta a cikin addini da haka idan abu ya zamanto ba shi da dalili a alkur'ani ko a sunna ya zama ba addini ba da haka babu laifi mutum ya ƙirƙiri wani abu wanda ya shafi rayuwa wanda bai da alaƙa da addini wannan ba a ce masa bid'a kamar yadda muka yi dogon bayani a wancan darasin amma dukkan abin da za a jingina shi zuwa ga addini dole sai ya zama akwai goyon bayan alkur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kanta da haka addinin musulunci ya riga ya kammala cif ya cika baya bukatar ƙari ko rage kamar yadda Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina da haka da wannan aya ya nuna aka ta nuna cewa addini ya cika baya karbar ƙare-ƙare abinda kawai ya zama wajibi a kanmu shine mu san addinin nan ya kammala don haka mu riko da shi mu rabu da dukkan wani abu wanda ba shi ba na ƙare-ƙare ko ya kamata ko raɓa-raɓa da za a jingina ko a raɓa wannan addini daga cikin abin da kawai zai nesanta mai yin sane da allah maɗaukakin sarki kamar yadda ainihin wato zami malayi ce zai yi wani bayani a can wajen wata gaba cewa duk lokacin da ka ga wata bid'a to wata sunna ta annabi aka kashe da aka babu yanda za a yi kaga bid'a face akwai sunnar annabi a gurin da aka zare idan wani zikiri ne to akwai na annabi aka ajiye shi aka ƙi kuma wani ya ce ga wani a dinga yi idan salati ne akwai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zarar baka yi na manzan Allah ba yi na wani to ka kashe na manzan Allah kenan da haka shine kaga maganar malam da yace babu wata sunna ma'ana mutane ba za su kirkiri wata bid'a ba face an zare wata sunna sannan a cike gurbinta da wannan bid'a din da haka dai a ƙarshe ma da yace dukkan bid'a bata ce babu wata bid'a wadda za a ce mai kyau dukkan bid'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ta gaba daya yayi mata kudin goro ya ce kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala dan haka bid'a a addini ba, ba, ba wata mai kyau a ciki kuma ba za ta taba zama mai kyau ba har abada saboda manzo Allah ya ce kullu ha dalala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baya magana bisa san zuciya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha don haka bata da dukkan ma'abota bata suna cikin wuta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kuma kiyashe mu to mun fara wata gaba ta gaba gaba ta hudu da imamul barbahari ya kawo ta magana ta sayyidina umar lokaci ya cin mana da haka za mu koma kan gabar don karatun ya tafi bai daya qala muallif rahimahullahu ta'ala wa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yace la udhra li ahadin babu wanda yake da wani hanzari ba mai uzuri fi dalalatin a cikin bata rakibaha da ya aikata batan ya hasibaha hudan yana tsammanin wai wannan batan shirya ne sayyidina umar ya ce babu wani hanzari da za a yi wa mutumin da ya rayu cikin bata shi a zatansa akan shirya yake wala fi hudan haka babu wani uzuri da hanzari ga mutumin da ga shirya tarakahu amma ya batta ya ƙi hawa kan titinta tsammaninsa wai wannan shirya bata ce domin al'amura sun riga sun bayyana hujjoji sun riga sun tabbata don haka uzuri ya riga ya yanki shine ma'ana la uzura li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujja wa inqata al uzur to wannan magana ta sayyidina Umar ita ce malam Fauzan zai mana fashin bakinta malam Fauzan rahimahullah yace qaul Umar radiyallahu anhu wannan magana ta sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda da sayyidina Umar ya ce la uzura li ahadin babu wani uzuri da za a yi wa wani har zuwa ƙarshen maganar ya ce li anna Allah bayyana al-haqqa saboda ubangiji madaukakin sarki yayi bayanin gaskiya wa fassalahu ya kuma fayyace wannan magana ta gaskiya fil qur'ani a cikin alqur'ani was sunnati da sunna fala uzura li ahadin babu wani mai uzuri hina izin a lokacin da Allah ya riga ya bayyana mecece gaskiya a cikin alkur'ani ya kuma fayyace ta a qur'ani da sunna to babu wani uzuri ga wani hina izin a daidai wannan lokacin fi dalalatin ya ci gaba da bin hanya bata li anna taqsira domin yanzu gazawar ja'a min qibalihi gazawar ta zo ne ta bangaransa alkur'ani yana nan har yanzu ila yawmil qiyama har zuwa ran da cikin alamomin tashin alkiyama Allah zai dauki alkur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingatattu suna nan ya rage mutum ya tashi ya nemi sanin su dan ya gane akan shiriya yake ko akan bata ya rage mutum kuma ya ki bawa ilimi muhimmanci ya ki tashi ya tafi wajen malamai yayi tambaya ya fifita maslaharsa ta rayuwar duniya da neman kuɗi da neman abinci ya ƙi tsayawa ya fahimci addini ya jahilci addini wanda wannan shine sayyid na umar ya ce gaskiyar nan fa tana nan Allah ya yi bayanin ta a alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi bayanin ta da haka ba ka da dalilin da ga shiriya ta zo cikin alkur'ani ga shiriya cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka bar su ka kama bata to shiriyan nan dama sai ka neme ta kuma baka neme ta ba da haka wani uzuri za ya ma ko kuma ga shiriyar ka kama bata ko ga bata kana kallo ka ci gaba da bin saka saki shiriya to sai malai yake cewa haythu lam yabhath anil haqq yanzu gazawar daga shi wanda ya hau hanya bata din domin shine bai tashi yayi bincike game da ila gaskiya take ba duk harkokin da kake yi na yau da kullum ba ka yadda a cuce ka ba ka yadda a damfare ka kana nuna ƙwarewarka da wayewarka akan sana'ar da ka sa a gabanka shi addini ne ba za ka tsaya ka fahimci wanne ne na gaskiya ba gashi nan ana ta tallan aƙidu kala-kala ka kasa tsayawa ka fayyace wacce ce ta daidai wadda take da goyon bayan alkur'ani da sunna shikenan kawai sai kuma wannan ya zama uzuri ka hau hanyar da ba ita ce mai bullewa ba ka je wa Allah a wannan hanyar a tambaye ka ce ba baka sani ba to da baka sani ba ka tashi ka nemi sanin ka binciki ina gaskiyar take sai in ka bincika bata bayyana ba a gare ka ko kuma ka fahimci kuskure wajen fahimtar gaskiyar to shine za a kalli uzurinka amma mutum kwata-kwata ba shi da alaka da alkur'ani ba ma ya so ya ji shi baya koyansa bai iya shi ba yanzu ma ba koyo yake ba kuma ba shi da shirin ya koya nan gaba babu wata sura cikakkiya da zai karanta lafiya kalau da ya iya sanin ma'anarta ya iya tashi ya koyi ainihin wato addini a wajen malaman da ya kamata ya koya tun tashinsa yana ƙaramin yaro ƙila ko irin islamiyya da ake tura yara wani bai ba wani kuma tun ita da aka yi ya gudu a kamo shi a kai shi ya gudu a kamo shi har dai aka gaji ya riga ya fara girma aka sake shi kawai tun daga nan rabansa da ya san mai qur'ani yake ciki ko mai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke ciki kuma ya ce wai wannan in ya bata har ayi mamaki ai ba shirya yake nema ba ai duk mai neman shirya baya nesa da karatu duk wanda kaga yana nisa da inda ilimi yake to alama ce ta wato yana nesa da gaskiya domin kusanci da gaskiya shine kusantar inda ake faɗin ƙalar lahu ƙalar rasul amma da zarar mutum ya guji wannan gurin namiji ko mace to gwargwadon yadda ya nisanci wannan gwargwadon yadda ya shiga cikin tafarkin bata kuma sai ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce da ya turo ka nan duniya ko da ya halice ka ya gaya ma makasudin halittar dan ka bautata masa bautan nan kuma akwai yadda yake so a yi ta ka tashi ka nemi yadda ake bauta ka dai tashi ka koyi yadda za ka yi sana'a ka koyi yadda za ka samu kuɗi amma baka koyi yadda za ka bauta Allah ba shi yasa sai na umar yake ganin ba wani uzuri da za ka je wa Allah da shi ka ce wai kana kan hanyar bata wai baka san bata bane ko kuma ga shari'a ka ki bin wannan shari'ar ka kyale ta ka ce wai baka san shari'a bace domin duk wanda yake neman gaskiya yake neman shari'a neman ta zai tafi duk wanda yake son gaskiya kai yake son shari'a to inda gaskiyar take da inda shari'a take laluba zai yi ta nema in ya je can ko da ya nutsu a gurin yake ganin kamar nan ce shari'ar wannan ce gaskiyar tun da neman ta yake a kwana a tashi sai ya waye gari ya gano ba ita ce gaskiyar ba ba a nan shari'ar take ba sai ya tashi daga nan gurin sai ya ci gaba da lalubar ina gaskiyar take ina ainihin wato shari'a take to a nan shine sai mutum ya zama ma'azur sai a yi masa uzuri a ce ai yana ta kokari yana ta faɗi tashi kamar yadda zaka karanta tarihin magabata ga wani yayi aqidu kala kala kafin Allah ta'ala ya kawo shi kan aqida mai kyau kamar Abul Hasan Ashad Abul Hasan Al-Ash'ari Abul Hasan Al-Ash'ari yayi fada kwaramniya iri iri kaga yayi mu'tazilanci bayan yayi mu'tazilanci ya dawo yayi ash'ariyanci to amma da yake gaskiyar yake nema kuma duk inda ya shiga bil haƙƙi yake yi da ya shiga mu'utuzalancin sai da ya ƙware a kansa ya rubuce-rubuce ma a kai a kwana a tashi gaskiya yake nema sai ya gano mu'utazalanci ɓata ne sai ya sake shi sai ya ci gaba da laluba yana lalubar ina gaskiya take kuma sai ya fada a ashariyanci nan ma nan ma ya ƙware a kansa daga baya kuma Allah ta'ala ya sake nuna masa ba nan ne shirya take ba yabba zama ya haɗu da littattafan su Imam Ahmad bin Hanbal ya haɗu da Sahihul Bukhari da waye shikenan kawai sai kuma ya kama tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to kaga wannan kwaramniyar da ya sha ta baya za a yi mai uzuri dan nemo wajen neman gaskiyar ne wa waka yake ina gaskiya take ina shirya take sai ya ga wani mutum yana ta bayani yana kaza sai ya tafi wajensa ya je zauna a tattare da shi yana tsammanin wannan hanyar ce ta gaskiya sai Allah ta'ala ya buɗe kirjinsa sai ya nuna ma wannan hanyar ba mai kullewa ba ce ba ita ce gaskiya ba domin ya fahimci babu hujja a ƙarƙashin wannan hanyar ba aya ba hadisi molanka ne kawai da tatsuniyoyi sai ya saki nan sai ya sake koma ko da ya fada kwaramniya kashi kashi kashi kamar kashi goma sai a ta sha ɗaya ko ta sha biyu sai ya gano gaskiya waccan ta sha ɗaya na bayan duk da ya za a yi masa uzuri amma ba ka il, neman ilimi ka yi nesa da karatu kai ba ka tambayan malamai wanda hatta mai halar cewa ya bai halatta ka aikata kowane irin aiki ba addini sai ka san mai hukuncin Allah a kai sallah ce tsarki ne azumi ne duk abin da za ka yi da sunan addini malam mai lahallari ya ce karkai sai ka fara sanin meye hukuncin Allah akan wannan abu haba ruwanka da karatu ba ka zuwa inda karatu yake to kaga wannan babu wani hanzari da za a yi wa mutum akan irin wannan shine magana da ainihin wato malam yake yi yanzu yace haythu lam yabhath anil haqq inda mutum baya binciken ina gaskiya take wa lam yas'al ahlal ilm kuma baya tambayar malamai ma'abota ilimi faddalalu ja'a min qibalihi to wannan bata daga bangaren sai batan yazo huwa fa huwa alladhi farrada domin shine wanda ya sakaci in karatun boko yake sai ga mutum ya kware da zaurance na turanci zai iya ma an bai fahimci addini wani tun daga firamare har ya kure karatun boko gaba daya ya yi digirin digirgir wani ma har ya zama shehun malami a wannan bangaren ya zama farfesa amma a babin addini zero ne wani ya tara kudin da shi kansa bai san adadinsu ba ba irin garin da bai je wajen neman kudi ba kasar da kusan bai taka ba wajen neman kudi amma a addini ne ya zama zero wani shi kuma ba ilimin bokon ba kudin khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusranul mubin shi ba kudi yake isa ba shi da kudi kuma ba addini ba addila sitta wa sittuna kenan haka ya zaɓi rayuwar shekara 60 ba izu 60 ba kwabo 60 Allah ya raba mu da 60 wa 60 to kaga wannan sakacin daga ɓangaren sa yake ƙauluhu faɗin sa hasibaha hudan fihi bayanun a cikin wannan akwai bayanin anna zanna zato la yuguni min alhaqqi shay'a baya amfanar da komai game da gaskiya ba za ka kama abu ka ce ai ina na zaci haka ne kana sallah ba daidai ba shekara goma haka kake baka tambaya ba baka je gurin makaranta makaranta ba sai da aka zo ana magana ka ce ai shekara goma haka nake ai na zaci daidai ne zatanka ba zai amfanar da komai ba abin da zai canza gaskiya sunanta gaskiya zato ba zai mai da gaskiya zato akan gaskiya baya mai da gaskiya ta zama gaskiya shi yasa sai malai yake ce maka hasibaha ka ce kana tsammani kana zaton wannan hanyar da kake kanta ta shirya ce to fihi a cikin wannan gabar akwai bayanu anna zanna cewa shi fa zato la yughni min al-haqqi shay'a kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin alqur'ani inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a wa la yaqumu abadan maqam al-haqq zato ba zai taba tsayawa ya wakilci gaskiya ba a fata gane wallahu jalla wa ala yaqul ubangiji mai girma da ɗaukaka yana cewa innahum haƙiƙa su layasuddunahum su shaidanu na mutane ko aljanu layasuddunahum suna toshe mutane suna kange su anis sabili daga tafarkin Allah wa ya sabuna su kuma wayanda aka kange din su mabiyan shaidanin su a tsammanin su annahum muhtaduna su fa shiryayyu ne kaji wannan ayar wa innahum su shaidanu la yasuddunahum suna tare su anis sabili kar su fahimci tafarkin Allah na gaskiya wa hum su kuma inda aka tare din ya hasabuna su tsammanin su annahum mutaduna wai su shiryayyu ne sun dauka kan shirya suke fa husbanuhum tsammanin su da zatan su la yashfa'u lahum ba zai cece su ba tsammanin su akan shirya suke su je wa Allah akan tsammanin warabbuka da bahaushe yake cewa ba ya ƙini ba ainihin wato hujja su je wa Allah a tsammanin su a zatansu wallahi hanyar nan da suke kai sun ɗauka shirya ce wannan tsammanin shi ne mala yake gayawa ba zai wani amfani ba ba shi da wani amfani ka je wa Allah da tsammani na fata an gane ba za ka je wa Allah da tsammani ba rayuwarka duk faɗi tashin da kake a tsammani kake ba a tsammani kake ba to ita rayuwar lahira ce za ka gina ta akan tsammani babu tsammani ka gina ta akan tabbas in akan hanya kake ka gane akan hanya kake in ba kai kake ba nemi ina hanyar ta gaskiya take li'annahum saboda su laysa lahum uzrun ba su da wani hanzari haythu lam yuraji'ul kitaba was sunna saboda ba su koma zuwa ga alqur'ani da sunna ba hatta ya ariful haqqa min al-batil har su iya gane gaskiya da ƙarya ba za ka taɓa sanin ina gaskiya take ba ina ƙarya in ka nisanci alkur'ani ba ka iya karanta shi kuma ko a jikinka hizifi guda ba za ka iya karantawa ba kuma bai dame ka ba ba ka iya sanin ma'anar aya ko guda ɗaya a cikin alkur'ani kuma wannan baya cikin kamus ɗinka bai dame ka ba to ta yaya za ka san gaskiya ba wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ka sani to ya za ka san gaskiya gaskiyar kuma a cikinsu ake gano gaskiya mutum yake ko a kan shi bata yake to kayi ne sanci alkur'ani ka ne sanci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaka ka kayi nesa da gaskiya wa innama rakibu ahwa'ahum kawai sun hau dokin san zuciyarsu ne kawai hasabuna kuma suke tsammanin annahum muhtaduna su shiryayyu ne wa ma'a hadha tare da wannan hakama Allahu bi kufrihim Allah ya hukunta kafircin su wa dalalihim da batansu sun je wa Allah akan bata tsammanin su wannan batan shiriya ne amma ta tare da haka Allah ya musu hukunci da kafirai ne su kuma ya musu hukunci da batattu ne su fa bi mujarradi anna al-insan yahsabu annahu ala haqqin mujarradin kawai mutum ya dinga tsammanin akan gaskiya yake la yasiru hadha udhran lahu wannan ba zai zama masa hanzari ko uzuri ba illa idza lam yablughu shay'un min al-wahyi al-ilahi sai fa idan wani abu daga wahayin Ubangiji bai isar masa ba, almunazzal wahayin da Allah ya saukar alar rusuli a kan manzanni, to wannan shi ne za ka yi masa uzuri. Wanda shi tun da yake bai taɓa jin wani wahayi saukakke bai taɓa jin wata aya ta alkur'ani an karantar masa ba an fassara masa ita bai taɓa ji ba. Babu wani hadisi da ya taɓa ji, to wannan shi ne za a yi masa uzuri. Ina fata an gane. amma in ba wannan ba li'annal wajiba alaihi an yarjiya ilal kitabi wa sunna yana ta nema yana ta nema amma har yanzu bai zo masa ba kila a wata karkara yake ko a cikin wani daji yake ungurmin daji inda ba gari kusa ba ilimi mai yawa a gurin yana iya bakin kokarinsa ya bauta wa Allah iya ilimin da yake da shi yana iya bakin kokarinsa in ya ga wani bako ya shigo alamar masani ne ya tambayoyi Allah bai sa yana da iko da imkaniya ta ya tashi daga nan ya matsa ya tafi wani guri ba yana nan a nan gurin to a irin wannan sai zama iya abin da ya zo masa na ilimi da shi ya dinga bautawa Allah to wannan shine za a yi masa uzuri amma yanzu kai da kake zaune a cikin gari wani uzuri za a yi ma tafsirai ga su nan gidajen rediyo wa'azuzzuka ga su nan masallatai karatuttuka littattafai daban-daban in ka zo yanzu in ka tafi wasu wuraren za ka tarar da majalisai irin waɗannan ko waɗanda suka fi nan ana ta karantar da mutane to yanzu kuma wani uzuri mutum yake da shi yake cewa la'annal wajiba alai domin abin da yake wajibi akan mutum an yarja ilal kitabi wa sunna ya dinga komawa zuwa ga alkur'ani da sunna wala yabqa ala dhannihi kada ya ci gaba da wanzuwa akan zatansa wa husbanihi da tsammaninsa wa ala ma yaquluhu lahu ghayruhu kar ya ci gaba da wanzuwa akan abin da waninsa yake faɗa masa kar ka yadda kawai kowa kullum wani ya dinga zama yana mamolan ka yana gama ba aya ba hadisi kawai dinga ce maka kaza kullum sai ce yi kaza yi kaza ka bar kaza shi yake ta abin nan a a innahu al innahu haq fa hadha laysa bi uzrin wani ne kawai ya tare shi kullum yana ce masa ai akan gaskiya muke kawai mu yi tafiya haka ya ta rayuwa ya ta rayuwa har ya koma zuwa ga Allah sai gashi ya bayyana shi ba kan gaskiya yake ba fa hadha laysa bi uzrin wannan ba uzuri bane karka dauka ka ce a dan ba wanda aka aiko maka sai Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shi Allah ya aiko ma bai aiko ma kowa ba ko ba zai tambaye ka ba wanda ya aiko ma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da aka aiko manzon Allah an bashi alqur'ani da sunna da haka in kana so ka fahimci daidai ka fahimci addini to sai ka koma ka rike alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda zaka aikata auna su da alkur'ani da sunna in sun yi daidai shikenan in ba su yi daidai ba ka gane wannan abun ba daidai kake ba wa fil ayatil ukhra a wata ayar innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun Allah ta'ala ya ce wa innahum haqiqa su ittakhadhu ash-shayatin awliya sun riki shaydanu ko dai shaydanun mutane dan akwai shaydanun mutane an fahimta kamar yadda malam aliyu na mangizari yake cewa kaga shaydanun mutane ko iblisu bai fi shi kangara ba wani lokaci shaydanun mutum da aka yi suna nan ai baka wayancin shedanin nan aljanun baka ganin su sai dai wakilcin su na mutane mutum ya dage laila wani hara yana tabbatar da mutane yana ta kiran mutane zuwa rami innahu muttakhadhu shayatin awliya sun riki shaidanu na mutane ko shaidanu na aljanu awliya sun rike su a matsayin masoya min dunillahi koma bayan Allah wa ya sabuna tsammaninsu annahum muhtaduna wai su shiryayyu ne unzur kaifa takhadhu shayatin al-insi wal jin mala yace ka dubi yanda suka rike suka makalkale wa shaydanu na mutane ko shaydanu na aljanu a matsayin waliyai min dunillahi koma bayan Allah wa yattabi'unahum suna tabin su wa ya hasabuna suna tsammanin annahum muhtadun kaga mutum akan bata amma wawaye sun biyo shi malam mutane da yawa suna kaji ana aiwa ne yana da mabiya da yawa kuma akan bata yake da ya gunye hayaniya yi har ma gatsa yi surutu shikenan kawai sai ga mutane suna ta tururuwa suna ta binsu wa ya hasabuna su tsammanin su annahum muhtadun da haka wa yattabi'unahum su dinga bin irin wannan shedanin wa ya sabuna annahum muhtaduna suna tsammanin su akan shirya suke su mabiyan fa hal shayatin turidu lahum alkhair fa hal shayatin turidu lahum alkhair shin tsammanin ka shedanu ne za su so muku alheri shedanin mutum ne zai so ma alheri ko kuma shedanin aljani ne zai so maka alheri قال تعالى شيسا أبنجي تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له كرين ومن يعش أي ومن يتعامى ومن يتغافل ومن يعرض kaga wa man ya'ashu kenan wa man yata'ama wa man yataghafal wa man yata'arab ko ya'rid wa man ya'rid ko kace wanda ya makance ko kace wanda ya burus ko in kula ko kuma ka ce wanda ya kau da kai ya kujire an zikirar rahman game da gabarin alkur'ani duk wanda ya saki alkur'ani ka duba wannan malami ne shi ko jahili ne mai mulki ne ko wanda ake mulka namiji ko mace duk wanda ya saki alkur'ani ya makance gabarin alkur'ani ya yi burus da alkur'ani ya yi watsi da koyarwar alkur'ani Allah ta'ala ce daga cikin ukubar da za a yi masa nuqayyid lahu shaytan ay nusabbiba wa nusallid lahu shaytan za mu dora shaytan a kansa zai zama almajirin shaytan ba ruwansa da alkurani ya zama almajirin shaytan ya yanki form yayi an bashi admission a makarantar shaytan domin Allah ta'ala cewa duk wanda baya karanta alkurani baya sauraron alkurani baya kokarin sanin ma'anonin alkur'ani baya kokarin aiki da abin da alkur'ani ya ce to ya zama almajirin shedan shedan karka dauka shi yake sarrafa kansa shedan ne yake sarrafa shi domin Allah da kansa ya ce qayyid lahu shaytan za mu sallada masa shedan fa huwa lahu qarin ba za su rabu da shi ba tare da shi za ka gansu fa huwa lahu qarin shedan ne zai zama abokinsa ai hanyar da zaka zama yantacce daga shaidan shine rike alkur'ani ba ka da wata hanya domin babu abin da zai zama ma garkuwa daga shaidan face riko da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku ba haka ba to wannan ayat ta ce Allah ta'ala zai sallada shaidan a kanka ya saka ka dinga ba daidai ba ya saka kana bin tafarkin da ba shiriya bane kuma ya makantar da kai ka kasa ganewa shi ne Allah ta'ala yake cewa man ya ashu an zikirar rahman wanda duk ya yi ko in kula ko ya makance ko ya bijire ya kau da kai ga barin alkur'ani nuƙayyar lahu shaitan za mu tattalan masa shaitan za mu ɗora masa shaitan fa huwa lahu ƙarin zai zamanto ƙarinun lahu ai mulazimun wa musahibun lahu zai zama ba sa rabuwa da shi kuma zai zamanto ainihin wato abokinsa unzur qawlahu duba faɗin Allah ta'ala wa man ya'ashu an zikirin rahman nuqayyid lahu shaytan hada uqubatun lahu wannan fa uquba ce ga duk wanda ya bar alqur'ani Allah duk wanda ya bar alqur'ani sai ya sai ya bi shaytan duk wanda ya bar alqur'ani to sai ya zama dalibin shaytan shaytan ne zai dinga sarrafa shi yanda yake so inda za ka gagare shi da izinin Allah shine ka rike alkur'ani shi yasa aka aiko alkur'anin dan a fafata kuma kai ne za ka yi nasara an ka rike alkur'ani ai an san shedan yana nan a cikinmu kuma ya yi wa Allah alkawari ya ce thumma ainihin la'atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin Allah ya yi wa alkawari fa ce la'aqa udanna lahum siratakal mustaqim yace wallahi sai na je na kafa kujerata na kafa daba da majalisa ta akan tafarkin na tsira tafarkin ka madaidaici nan zan je sai na ga wanda zai wuce thumma la'atiyannahum zan dinga yaƙi da su fa fada fafur shedan yayi wa Allah alkawari yace zan zo musu ta dama zan zo musu kai ta gaba zan biyo musu ta baya zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu zai yi wahala ka samu masu godiya a cikinsu wala ta jidu aksarahum shakirin da kyar za ka samu masu gode maka ka ciyar da su ka shayar da su ka azurta su ka ba su lafiya ka ba su yaya ka ba su mata ka ba su gidaje ka ba su komai amma ba su gode ma ba cikin alkawarin da yawa Allah kenan Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin a wata aya ce bayina na kwarai wanda suka rike alkur'ani ba ka da yanda za ka yi da su illa manitta ba aka min algawi sai ba wanda suka bi ka cikin halakakku ba wanda ko zai bi shaidan sai wanda ya bar alkur'ani yana kana barin alkur'ani to shikenan shaidan ya samu abin da yake so abin da za ka yi ka gagari shaidan yanzu maza maza ka yi kokari dauki alkur'anin ka koma makaranta in iya hijjizo an maka iya ka yi kokari ka samu wani ya dinga kara ma ka kai jizo tabara daga nan ka dinga karawa ka kai kadisami daga kadisami ka tafi ka je ainihin wato har zuwa ainihin wato koda suratul ahqaf kai dinga yi a hankali hankali ba magana shekaru ba magana kankanta ba magana commitment tunda dai kana da kana da lokaci na commitment din duniya to dole alqur'ani shi ma ya zama kana da commitment din sa in ba haka ba wallahi alazim ka shiga uku ka lalace Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa huwa lahu qarin haka shedan ne zai zamanto abokinsa wa innahum ay ash-shayatin hakika su shedanu la yasuddunahum suna kare su an sabil gabarin tafarki dama shedan ne qur'anin ne zai nuna ma tafarki ka sake shi to shedan yazo sai ya ma banga banga ya kankane ya hana mutum gane tafarkin Allah madadici shine ma'ana wa innahum la yasuddunahum an sabil suna tare su daga tafarkin Allah wa yahsabuna su kuma wayanda ake tarewar tsammanin su annahum mutaduna kan shari'a suke yahsabul atba su almajiran shedanu din mabiyan nasu suna tsammanin annahum mutaduna wannan bin da suke wa shedanu kaman su akan shari'a suke falam yanfa'ahum zalik amma wannan tsammanin nasu ba zai musu amfani ba ranar tashin alkiyama su je su ce sun yi wa shaidan biyayya sun bi shaidan tsammanin su bin shaidan shine shari'a wannan hujja ce da za su je wa Allah mutum zai je wa Allah da ita wala uzra lahum fi ba su da wani hanzari fihi a cikin wannan ainihin wato tsammanin nasu li'annahum saboda su dai balagathum da'awatur rusul kiraye kirayen manzanni sun ishe musu sun je musu falam yaqbaluha suka ki karba wa innamal uzru inda uzuri yake ka sani kawai uzuri ya kuni yana kasancewa fil masailil ijtihadiyya a mas'aloli irin na ijtihadi allati yasugu fi hal ijtihad irin mas'alolin da ya halatta ai ijtihadi a cikin su fa yajtahidul insan to anan ne sai mutum yayi ijtihadi ya iya bakin kokarin sa wa yabdhulul wa yabdhul wus'ahu ya ba da dukkan ƙoƙarinsa wa ɗaƙatahu da ikonsa fil cikin bincike hatta ya zunna anna hadha huwa alhaq har sai ya tabbatar da wannan abin da yake kansa gaskiya ne fa hadha ma'zurun to wannan shi za a yi masa uzuri kana ta neman ina gaskiya take sai ka samu wani malamin ka ɗauka masani ne na Allah ko ka ɗauka ya san abin da kake tambayarsa sai ya baka ansa ya baka fatawa ba daidai ba sai ka rike wannan fatawar tsammanin ka fatawar daidai ce sai ka ci gaba da aiki da wannan fatawar a kwana a tashi kawai sai Allah ya sa ka ji wani malamin wanda kuma shi kuma sai ya nuna wannan fatawar ba gaskiya ba ce ga dalilai ga hujjoji daga alkur'ani da hadisi to daga lokacin kai an maka uzuri wancan kuskuren wajen kokarin neman gaskiya ne ka faɗa rami za a maka uzuri ina fata an gane wajen kokarin neman ina gaskiya take a nan ne kai tuntube yanzu misali akwai wata ƙabiya da ta faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne yana da ɗa ɗan nasa yana aiki a gidan ainihin wato wani mutum sai ɗan nasa sai ya zina da matar mutumin sai kes ya tashi shi ainihin wato baban yara sai ya je yake tambayar fatawa ina hukuncin ɗansa ga abin da ɗansa ya aikata wayan da ya tambaya sai suka ce masa raƙumi za ka ba da abin nan tumaki guda ɗari an fahimta shi kenan kawai da ka ba da raƙumi ɗari kamar dai yanzu yadda mutum ya saki matarsa saki uku bisa rashin sani sai ya je tambaya ko akwai yadda za a dawo in ya samu wani wanda bai san Allah ba ko kuma malami mai son zuciya sai ya ce ka kawo rago ko ka kawo kaza za a maimma da aurenka tsammaninsa gaskiya ne shi ma wancan sai ya ba da tumaki guda ɗari yana tsammanin shi kenan daga baya sai kes ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce aka ce a maida statement sai ce ɗana yana aiki a gidan wannan sai zina da matarsa to da na tambaya sai aka ce hukuncin ɗana shine in ba da akuya guda ɗari ko tunkiya ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba daidai ba ne da baiwa da ka bayar har da baiwa ma da tumakin nan da ka bayar guda ɗari guda ɗari a dawo ma da kayanka hukuncin ɗanka tun da bai taɓa aure ba bulala ɗari da kuma ɗaurin shekara ɗaya ita kuma matar wannan da aka yi zina da ita tunda tana da aure hukuncinta a jefe ta annabi ya tashi wani unais cikin sabansa ya ce ugudu ya unais ka yi sammako ya kai unais ilamra ati haza zuwa ga matar wannan mutum ini itarafat idan kai mata intabiyu ta yi itirafi ta yadda cewa wannan yaron ya yi zina da ita faru jumha ka je ka jefe ta yanzu kaga da bai da bai ci gaba da laliban ina gaskiya take ba an kwace masa tumakinsa guda ɗari kuma hukuncin da aka yi wa ɗansa bai hukunci bai ba wannan na ba da misali don haka wani lokaci za ga mutum wajen ƙoƙarin abin nan yana ƙoƙarin tambaya to amma sai ya tambayi wani wanda shi ma ko dai bai sani ba kuma bai gaya masa bai sani ba ya ba shi fatawa bisa haka kamar wancan hukuncin da ake faɗa cewa an ainihin wato an an saki mace saki uku a cewa ka bada kuɗi ko ka bada rago a mai muku da aurenku kuma mutum saboda rashin kusantar makaranta ya ɗauka cewa wannan hukuncin daidai ne ina fata an gane to ire-iren waɗannan idan mutum mas'aloli ne irin na ijtihadi sai aka samu kuskure a ijtihadi kana ta kokarin ina gaskiya take ina gaskiya take wajen kokarin gano gaskiya sai kai tuntuɓe to wannan kai lada ma za ka samu wannan tuntuban da kai ba za a rubuta ma zunubi ba za ka samu lada ne kuma wannan tuntuban da ka samu tun da wajen neman gaskiya kai wannan tuntuban to wannan tuntuban an maka uzuri a kansa na fata an gani yanzu kamar mutumin da ya kashe mutum 99 da ya kashe mutum 99 sai ya ce shi so yake tuba da ya je ya samu wani mutum yana bauta a cikin bukarsa sai ce ga irin laifin da ya yi wa Allah laifi da yawa domin ya kashe mutum ɗaiɗai casa'in da tara ɗari ba ɗaya yanzu so yake tuba za a karɓi tubansa sai shi wannan bai san hukuncin ba sai ce mutum ɗari ba ɗaya Allah ba zai karɓi tubanka ba ya ce Allah ba zai karɓi tubansa ba ya ce ƙwarai Allah ba zai karɓi tubansa ba ya ce to bari ya haɗa da shi ɗari ke ya kama shi ya kashe shi da ƙarshe kuma tun da gaskiyar yake nema shi dai yana jin ya san wannan fatawar ba daidai ba ce bai gamsu da ita ba sai ya ƙara gaba yana zuwa ya tambayi wani malami ya ce ya kashe mutum ɗari wai ko akwai ƙofar tuba Allah zai karɓi tubansa ya ce waye sai ya shiga tsakaninka da mahaliccinka kana tuba Allah ta'ala ya ƙofar su a buɗe take zai karɓe ka wannan ina gaya muku misalai nake bayarwa na tuntuɓe wajen neman gaskiya to wannan ita ce ake wa mutum uzuri amma ba ka neman gaskiya ba ka neman ilimi ba kuma ka tambaya da ka kake yin al'amuranka kuma a hakan sai kai alkafura ka fada ramin halaka ka je wa Allah ka ce wai baka sai ka tsammaci akan daidai kake to ka nemi inda daidai take baka neme ta ba to shine ake cewa mutane bayani dole ba a koma makaranta fa dole a ci gaba da karatu fa dan in kuskuren nema ka zama abin yi wa hanzari Allah ya samu dace liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza jitahada hakim idan mai hukunci yayi ijtihadi fa asaba sai ya dace falahu ajran yana da lada biyu alƙali ne aka kawo mai kes guda biyu ya ji hujjojin wannan ya ji hujjojin wannan sai ya yi ijtihadi sai ya rinjayar da cewa wane shine mai gaskiya kuma sai ya tabbata har a wajen Allah wane ne mai gaskiya manzo Allah ce za a bashi lada biyu da ya ce ya rinjayar da wane ne mai gaskiya sai ta bayyana kuma ashe kuskure ne to wannan hukuncin ya tashi amma yana da lada ɗaya saboda wajen ƙoƙarin yin hukunci da adalci ya yi kuskure haka malami mai fatawa iya iliminsa da gwargwadon abin da yake gani sai aka tambaye sai ya ba da fatawa sai aka yi sa'a fatawar da ya bayar ta yi daidai da alkur'ani da sunna yana da lada biyu da ya ba da fatawa aka bincika sai aga fatawan nan ta ci karo da alkur'ani da sunna to tun da ba da ganganci ya ba da wannan fatawar ba yana da lada ɗaya amma ba za a aiki da fatawarsa ba shi sa duk malaman mazhabobin nan malaman shari'a kowanne sai zai faɗi magana makamanciyar wannan cewa hujja tana cikin alkur'ani da sunna ba akan maganarsa ba imamu abu hanifa ya ce idan magana ta tabbata alkur'ani da sunna ka ajiye ra'ayinsa ko fatawarsa haka imam malik haka imam shafi da imam ahmad bin hanbal to kaga wajen ijtihadi ka yi kuskure a ijtihadi to wannan ana iya mutum uzuri domin wajen neman gaskiya yi kuskure an fahimci tsakanin wannan da wancan shi wancan ya yi kuskure ne ba neman gaskiya yake ba da ka yake addini sai ya fada cikin kuskure wannan ba uzuri wannan shi kuma yana ta kokari yana kuma tambaya wani lokaci ya kira a waya ma in ya abu ya daure maka ya tambaya akara maka Allah ko malam waya hukuncin kaza ne zai tambaya ko in ya zo makaranta ya tambaya ko ya dauki littafin sai ya je wajen karatu to kaga wannan shi in ya tintibe cikin neman gaskiyar tasa to shine aka ce za a yi masa uzuri ina fata an gane wa in ijtihada idan mutum yayi ijtihadi fa akhta yayi kuskure fa lahu ajrun wahidun yana da lada daya wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 6919 haka Imam Muslim ya ruwaito hadisin hadisi na 1716 hadisin Abdullah bin Amr bin al-As hada fi masail al-ijtihadiyya wannan fa abin da ya shafi mas'aloli na ijtihadi ake magana amma al-masailu tawqifiyya amma matsalolin da ba a ijtihadi a cikinsu akwai matsalolin da babu ijtihadi a cikinsu wahiya umurul aqida shine matsaloli ko al'amuran da suka shafi aqida wannan ba ijtihadi a ciki a ce Allah ɗaya ne ka ce bari ka bincika ka gano ko haka ne ko ba haka bane wannan akwai wani ijtihadi a ciki Allah ɗaya ne ka ce wa za ka ba ijtihadi a wannan babu a babin aƙida ba ijtihadi babin ainihin wato a babi ne na tauƙifi falaisa li ahadin an yaji tahida fihi wannan babin ba wanda yake da ikon yayi ijtihadi a cikin sa balil wajibu ittiba'u dalil a babin aƙida abin da yake wajibi shine bin dalili in hujja ta zo akan kaza kawai ka bi wannan hujjar shine kawai abin da ake bukata a babin aƙida ba a buƙatar ijtihadinka abinda ake buƙata bi da sallama wala majala fihi lil ijtihad ba fagen ijtihadi bane babu ijtihadi a cikin abin da ya shafi aqida qauluhu fadin sa wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala ko kuma a cikin shari'a da mutum ya bar wannan shari'ar tsammanin sa wannan shari'ar bata ce laysa al-amru ala al-husban al'amarin ba ana gina shi bane akan tsammani wazzanni da zato fa ya akhudhu dalalatan ballantana mutum ya riki hanyar bata ya hasabu ha hudan yace yana ya tsammaci wai shari'a ce aw ya turuka haqqan ko kuma mutum ya bar gaskiya ya zunnuhu dalalatan wai yana tsammanin wannan gaskiyar bata ce zannuhu wannan zaton nasa la ya lahu ba zai yi belinsa ba a wajen Allah rana alkiyama li'annal huda domin shiriya wa dalal da ɓata qad bayyanahum Allah fil Qur'an dukkanin su Allah ya yi bayanin su a cikin alqur'ani ya rage kai kuma ka shiga cikin ka je ka nemi ilimin alqur'ani dan ka san shari'a ka san bata sai ka ki neman karatun alqur'anin ya zaka ka san ina shari'a take ina bata da haka cikin tafiya kawai sai ka kama hanyar bata ka tsammaci shari'a ne wannan ba uzuri a kai domin Allah ta'ala ya yi bayani ya ce wannan shirya ce wannan bata ne wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne da Allah ya yi wannan bayanin a cikin alkur'ani wa bayyana rumar rasulu sallallahu alaihi wasallam fi sunna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ƙara yin bayanin ina gaskiya mecece gaskiya mecece bata ko menene bata manzo Allah ya kuma yin bayanin wannan a cikin sunna wa bayyana huma salafu sannan magabata sahabbai su ma suka yi bayanin gaskiya da bata fi siratihim a cikin tarihin rayuwarsu wa aqidatihim da cikin aqidarsu fal haqqu wadihun walillahi alhamd mala yace gaskiyan nan a fili take mun gode wa Allah ba a boye take ba ballantana wani yace bai gane ina gaskiya take ba gaskiyan nan a fili take gaskiya tana cikin littafin Allah tana cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka jingine alkur'ani ka jingine sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda zaka samu gaskiya babu ba wata hanya ta uku da ake iya samun gaskiya in ka ajiye alkur'ani ka ajiye sunna da aka ka rike su dan ka samu gaskiya ka samu shari'a na fatan gane shi yasa malai ce fal haqu gaskiya sai dai in baka nema in kana nema an gaya ma inda take a ina take tana cikin alkurani a ina take tana cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai neman gaskiya je ka neme ta a can kuma gaskiyar nan wadih a bayyana take wa min rahmatillah Allah yace yana daga cikin rahamar Allah annal haqqa wadihun gaskiya a fili take karara min alkitab daga alkur'ani was sunna da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadi salafis salih da kuma shiriyar magabata na kwarai laisa fihi gumudun babu loko a cikinta ba loko an fahimta shi ne gumud babu wani loko a cikin gaskiyar a fili take a fili take a bayyana take ba ta shiga wani saƙo ba ko wani lungu da za ka ce aini da na zo na ta dudduba na ta dudduba na duba dama na duba hagu ban ganta ba a ce ayya ai da ka shiga ciki tana can ƙasa gaskiya a sama take a fili take ba a wani lungu take ko a wani saƙo ko wani loko ba da za ka ce baka santa ba ko baka ganta ba wala labsun kuma ita gaskiyar babu wani rikici a cikinta ta ji ita kuma gaskiya duk inda ka ji rikici to ƙarya ce ta cakuɗa a gurin ko ƙarya ce take nema ta yi fin ƙarfi ta danna gaskiya sai ta zo ta lauye ta cakuɗe wa gaskiyar sai ka kasa fayyacewa amma da kaji wajen masana da sun duwa za su ce kaga ga gaskiyar nan ke ƙarya kama gabanci ba wani rikici a cikin gaskiya kaga ce to ni na kasa ina gaskiya take ni abun yana rikici ina rikirkita ni ya daina rikirkita ka gaskiya ba ta da wani rikici sai dai kwakwalwarka ce ta samu rikici amma gaskiya ba ta da rikici kama hasala lil umam kaman yanda ya faru ga al'ummomi as-sabiqa waɗanda suka gabata lamma dala alaihimul amadu lokacin da zamani yayi tsawo yayi musu tsawo walta basa alaihimul haqqu gaskiyar ta zo ta cakuɗe musu ƙarya ta zo ta shiga cikin gaskiya ta cakuɗa ta cakuɗe da zamani ya tsawo ahlul kitab sun samu irin wannan matsalar shi yasa yanzu ka ɗauki bible sai ga akwai new testament akwai old testament akwai wane ne akwai wane ne an yi rage-rage an yi ƙari a nan can an yi nasir nan an yi mansukh za ka samu irin wannan yana cikin matsalar da littattafan da suka gabata suka samu an shi shigar da abubuwa an rikirkita su da haka in ka zo sai ka kasa gane ina bible din na gaskiya ina yake to Allah sai ya taimake mu alkurani ba shi da wannan kwaya ɗaya ne duk duniya inda ka shiga shine ba wani rikici a cikinsa to littafin da yake irin wannan an yi an yi makiran sun yi sun yi su shigar da wani abu alaramomi suna nan bayan Allah Allah ya kara musu lafiya suna nan sun haddace shi ba wani wasali da zaka iya canza masa muhalli alaramma yana nan zai ce na gano ka mai da shi sama da ka mai da shi ƙasa kayi kara littafin Allah yana nan bai samu rikici ba kamar yadda littafan da suka gabata suka samu rikici aka shigar da son zuciya aka shigar da abin da baya ciki Allah ta'ala ya alƙawarin ba alƙur'ani kariya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da haka Allah ya taimake mu littafin da ke hannunmu gaskiya ce zunzurutu a ciki rikici bai shiga cikinsa ba kamar yadda rikici ya shiga cikin littafan al'ummomin da suka gabata lamma ɗala alaihimul amadu lokacin da zamani ya yi tsawo walta basa alaihimul haƙu gaskiyar ta kirkice musu suka kasa gane ina littafin na gaskiya wacce magana ce ta Allah wacce ce ba ta Allah ba wa hurrifatul kutubu aka ainihin wato jujjuya littafan aka yi ta harif aka caccan aka wa guyirar aka caccan za su amma hadhihi al'umma amma wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa yabqa wadihan ita kam gaskiyarta tana nan ta wanzu wadihan a fili wal kitabu was sunnatu da alqur'ani da sunna mahfuzani an kiyaye su min at-tahrif daga karkatar da ma'anarsu wata gayir da canza su koyi musu kwaskwarima Allah ya tashi wasu zaratan bayansa ya sa su yi wa'annan littattafai guda biyu ko kuma wa'annan ɓangarori guda biyu hidima wa'anda suke wa alkur'ani hidima laila nahara suna nan suna ta yi masu ƙoƙarin tace sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuma suna nan suna sun yi littafai an yi rubuce-rubuce an ware hadisan da aka shigar da su ba su da kyau aka ce hadisan manzo Allah ne aka gano ba na manzo Allah ba duk an ware su manyan malaman musulunci sun yi wannan aiki don haka alkur'ani da sunna Allah ya ba su kariya mina tarif daga karkatar da su wata gairi ko canza su falaisa li ahadin uzurun hina izin to a daidai wannan lokacin ba wani mutum mai uzuri kawai ka rike alkur'ani ka rike sunna shikenan amma baka da wani uzuri qauluhu fadin sa faqad buyyinatil umur hakika al'amura sun riga sun bayyana na'am qad buyyinatil umur mala yace kware kwa al'amura sun bayyana lakinnaha tahtaju ila bahthi sai dai duk da al'amuran sun bayyana suna buƙatar bincike sai ka je ka nema sai ka bincika wa ila dalabin suna buƙatar nema ko da al'amuran a bayyana suke sai ka bincika sai ka nema bi an ya ta'allama zan shine ta yaya mutum zai nema shine mutum ya dinga neman ilimi wa ya tafaqqaha ya dinga kokarin fahimtar addini wa ya akhudha al-ilma an ulama ya dinga koyan ilimi a hannun malamai la ya akhudhu al-ilma an nafsihi kada ya zama malamin kansa ya dinga shi bashi da malami wannan babu wauta sama da wannan mutum ya dinga cewa shi bashi da malami wannan wannan kaga ba babban kuskure ne ba karamin kuskure ba ne shi yasa kar mutum ya zama malamin kansa ya ishi mutum aibu ya zama malamin kansa kuma in mutum ya zama malamin kansa in ya shiga cikin malamai sai an fahimci ba shi da malamin zai dinga yawo tik tsirara ya dauka a cikin kaya yake kaga hauka ya tabbata lahu a gare shi Allah ya kiyaye amin amin yace la ya aqudhu ilma an nafsi kada ya dinga neman ilimi a karan kansa shi kawai aw an mislihi min al-juhal ko kuma yace zai dinga neman ilimi a wajen wani irinsa cikin jahilai aw aw al-muta'alimin ko kuma yace zai dinga neman karatu cikin masu da'awan malanta shi mutum ka ganshi shi bai yadda ba shi malami ne kuma ba karatun karka kuskura kana kana neman ilimi ka nemi ilimi a karan kanka ka ce kai baka da malami ko ka nema a wajen wani jahili dan uwanka ko kuma ka nema wajen masu da'awar ilimi ba karatun kawai sai da'awa aw min kutubi ko mutum ya siyo littafai fassara Hausa ya ce wai anan zai koya ka siyo alqur'ani fassara Hausa ka ce anan zaka koyi zaka san fassara alqur'ani an fassara ahalari da Hausa ka ce da Hausa zaka fahimci an fassara arba'una hadis da Hausa ka ce kai in tunda ka siyo arba'una hadis din ka fassara Hausa ka siyo ainihin wato bulugul maram ɗinka da aka fassara da Hausa ai ba sai ka je makaranta ba mala yace ahir ɗinka da wannan yake cewa bal ya akhudhul ilm mutum ya koyi ilimi an ahalihi daga ma'abuta ilimi لأن هذا العلم دومين شي wannan ilimin da kake kallon sa na addini yutalaqqa 'anil ulama ana karbar sa ne daga malamai fal ilmu bitalaqqi shi ilimi da karba ne in bayar a bani shi ma wanda na ba ya bayar da haka ilimi yake tafiya ina da malaman da nayi karatu a wajen su su ma suna da malaman da suka yi karatu a wajen su ni ma ina da wanda na karanta su ma suna da wanda suka karantar haka karatu yake bitalaqqi walaysa bil akhadh min al min al kutub ba ka dinga diban kana kana koyan karatu daga littattafai ba ka sai littattafai ko dan ka je ka kayi kulliya ka iya larabci shikenan kawai ka ce kai ba kai ka je makaranta ba akwai masu irin wannan karambanin ya je kulliya ko ya je BUK yayi B.Ed Arabic ko kuma BA Arabic shikenan shi ba zai ya daina zuwa makaranta ya iya mubtada da khabar din larabcin nan ya iya littafan kuma larabci ne da kawai zai tara su kawai shiga daki ta karatu da kansa alkutubu inna ma hiya adawatun faqat su littattafai kayan aiki ne kawai lil bahs dan yin bincike ya sharahu hal ulama da malamai suka yi ta yin sharhin su wa amma al usulu ila al haqq amma al wusulu ila al haqq isa da kaiwa zuwa gaskiya fa hadha yu'khadhu an ahli al ilm wannan ana karba ne daga malamai ma'abota ilimi wa yurwa anhum ana ruwaita daga gare su khalafan an salaf waɗanda suka zo daga baya daga waɗanda suka gabata qawluhu wa thabatatil hujja wa inqata al udhr mali ahadin udhrun mala yace babu wani wanda yake da hanzari fa hadha ad-din wannan addinin namu na musulunci sanahu Allah Allah ya tsare mana shi minat taharifi daga karkatar da shi wata gayiri da canza shi wasara alhaq wadihan gaskiya ta zama a bayyana take la labsa fihi babu rikici a cikin ta bi khilafil umami sabiqa sabanin al'ummomin da suka gabata fa innaha lamma dala alaiha al'amadu domin al'ummomin da suka gabata yayin da zamani yayi musu tsawo harrafu kutubahum sai suka caccanza wato suka karkatar da littattafansu wa gayyaruha suka caccanza littattafan wa baddaluha suka musanya wasu wuraren falta basal haƙƙu wa hafiya to a nan ne sai gaskiyar ta rikirkice sai ta ɓuya saboda irin wannan dasisar da suka yi da haka a wannan lokacin sai gaskiyar ta ɓuya kuma gaskiyar sai ta rikice aka kasa gane ta sai ka rasa wannan bible za ka ɗauka ka dogara da shi wannan shine na gaskiyar sai gaskiyar ta cakuɗe musu ta ɓuya to mu alhamdulillah ba mu samu wannan ba Allah ya yi mana gata alkur'ani yana nan a hannunmu hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna nan a hannunmu abin da ya rage mai ta bibiyan malamai muna gane ma'anarsu muna kuma aiki da su abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin